ya tabayyanu budulana ƙauli ha'ula'i ba ƙaulihi ba ƙaulihi ya samu ku ƙaulihi ko ƙaulu eh to ƙaulihi ne ya sami babu ha'un ɗin nan wabi haza da wannan ya tabayyanu yake bayyana budulanu ɓacin ƙauli ha'ula'i zancin waɗancan ɗa'ifa alladhina athbatu waɗanda tabbatar da anna Allah bi zatihi cewa Allah da zatin sa fi kulli makanin yana ko ina ba an bata magana su ba eh to au anna Allah ta'ala koko cewa Allah madaukakin sarki laysa fawqal alam bai zan saman talikai ne ba alam kullu ma su wallahu wal alam koko masu cewa Allah bai saman talikai wala tahatahu bai kasan talikai wala muttasilun bai bai tare da talikai wala munfasilun kun ba daban yake da talikai ba bai kasa bai sama bai kudu bai arewa bai gazo kenan babu shi to abinda mun hujjojin da mun hakawo duk suna bata zantuttuka waɗannan jama'a wana ƙulun mu ahli sunna wal jama'a muna cewa huwa ala arshi histawa shi Allah ya daidaita akan ala arshin sa ta'ala madaukakin sarki mu shi aqidan mu me amma anan ya daidaita ya daukaka akan ala arshin sa yana cin saman ala arshi muna tare madalla to wannan ita aqidan mu ba mu da aqida Allah na ko ina haka ba mu da aqila Allah bai sama bai ƙasa bai kudu bai arewa bai bai bai ko bai ba mu da wannan aqidan mu Allah da zatin sa zatin sa yana sama amma ilimin sa shi a ko ina shi wa huwa ma'akum ai bi ilmihi ba mun yoshi ba to wa amma adillatul uluwi daluluwa masu nuna daukakar Allah wa huwa al-aliyyul azim ta ayatul kursi ba duk cikin fashin bakin ta bane daluluwan da ke nuna ɗaukaka allati allati yathbutu biha naqidu qawli haula'i wa haula'i allati waɗanda yathbutu biha yake tabbata da su naqidu sabanin qawli haula'i maganar waɗancan masu cewa Allah na ko ina wa haula'i da waɗanda da ke cewa Allah bai ko ina daluluwan da ke nuna ɗaukakar Allah waɗanda ke tabbatar da wato saɓanin ra'ayin waɗancan wallaci tasbutu ma ƙalu ahalu kuma daluluwan da ke tabbatar da abin da ahalu suna wal jama'a sun ka faɗi game da cewa Allah ya ɗaukaka fahiya adillatun kasiratun daluluwa ne masu yawa hafiz zahabi imamu zahabi rubuta littafi yayi al'ulu lil aliyyil gaffar ko shi ya yi shi ko albaniyan mai sai al'ulu lil alil gaffar shi abin da ya sami littafi ne al'ulu kitab al'ulu ya littafi mai nuna ɗaukakar Allah sai ya kawo hujjoji ga sunan tun da bakin na ƙur'ani hadisai da da maganganun magabata sahabbai da tabi'un tabi'un tabi'i har zuwa ƙarni ne malaman ƙarni ne ɗayan ƙarni na takwas an kai hafizu zahabi har zuwa malaman ƙarni ne to shine albani ya ɗauko littafin sai ya yi gyare-gyare hadisan da ba su tabbata ba da athar wa'in ba su tabbata ba ya cire sai da albani ya tabbatar da hujja ɗari da wani abu cikin littafin waɗanda sun tabbata tsakanin ayoyin ƙur'ani da hadisan annabi da maganganun sahabbai tabi'un tabi'u tabi'u sai ya sami al'ulu lil aliyil gafar littafi ne mai kyau ku yi ƙoƙari ku samo shi muna tare to shi ne ya ce fahiyar adillatun kafiyar daluluwa ne masu yawa masu nuna ɗaukakar Allah la tuhusaru afraduha ba a iya takaita ɗaiɗaikunta ba a iya ƙiƙidan su wa amma anwa'uha amma kallolin ta kallolin daluluwan fahiyar hamsa sun kasu kashi biyar dalili na farko alkitabu daluluwan da na zo cikin ƙur'ani wayan ƙur'ani ya kawo na cewa Allah ya ɗaukaka wa sunna da daluluwa na sunna wal ijma da daluluwa da ijma'in malamai ya kawo wal aqalu da daluluwa na hankali yanzu kurma wanda bai da baki in yana son ya hada ka da Allah ya yakai ya yakai in yana son ya hada ka da Allah to me yake ni da haka wanda ina hada ka da wanda asama ba hankali ba kenan to hmm? kaji magana fir'auna fir'auna da asarkin kahirai da annabin Musa ya ce mai Ubangiji ne, ina ya ce mai Ubangijin yake, sama sai ya kire Hamana, yace ya hama numda li sarhan la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa atla ila ilahi musa gina min bene in taka tunda musa ya ce ubangiji yana sama shi ko fir'auna yadda Allah na sama shi yasa ya ce a gina mai bene ya haucan ya iskan mai ai wanda za a yi an ka gina mai bene ko an gina mai bene sai an ka bai sai da ya taka sai an ka sa an ka kare shi dan nan sai ya faɗo kaga fir'au ya yadda da Allah na sama amma ga mallamin musulunci bai yadda da Allah na sama ba kuma ka ce me addalin na cewa ba a cewa Allah na sama saboda an wa Allah an wa Allah mahalli ba an wa Allah makani ba wa Allah makani bayan ya ce an wa Allah makani mu makani nawa mun kai mai in har makani na guda sai ce kuma Allah na ko ina to kai makani nawa kai mai kaga bacewar basira kenan to yace daluluwa na ijma'i wal aqal da daluluwa na hankali wal fidira da daluluwa na dabi'a ta bil adama kawai to waɗannan duka an samu daukakar Allah gare su an samu dalilin daukakar Allah cikin Qur'ani an samu ga hadisan annabi an samu ga ijma'in malamai an samu ga dalili na hankali sannan an samu ga dabi'a ta bil adama wa ammal kitabu to amma qur'ani fatanawwa'at adillatu daluluwansa sun kakkasu kashi kashi ala uluwillahi ta'ala akan daukar Allah min ha daga cikin su at-tasrihu akwai wadanna bayyana qarara bil uluwi game da daukakat wal fawqiyya da zama Allah saman halittu nai wasu udul ashiya'i da kuma takawar abubuwa ilaihi zuwa gare shi kamar cewa da Allah ya ilaihi yas'adul kalimu tayyibu zuwa gare shi da dadar magana mai alkalimu tayyibu la ilaha illallah gare shi take takawa kullum an kace takawa da yana zuwa ina da ƙasa a yi sama eh wani zuli hamin da saukowar abubuwa da gare shi wasu saukar da ƙur'ani in an kace an saukar da ina zuwa ina da saba zuwa ƙasa kaga duk wa'annan suna nuna ɗaukaka Allah wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan amma sunna amma sunna kuma faka zalika su ma kamar haka nan tanawwa addalalatuha daluluwanta da ke nuna ɗaukakar Allah sun zo nau'i nau'i wattafaqatis sunna sunna ta haɗu bi asnafi hasalata da dangoginta guda uku me dangogin sunna guda uku sunna qauliyya sunna fi'iliyya sunna taqririyya ba su ne sunna ba madalla to to yace sunna ta ta ta ittifaqi bi asnafi har thalatha da dangoginta uku ala uluwillahi akan daukakar Allah bi zati da zatin sa fa qasabata uluwillahi bi zati daukakar Allah da zatin sa ya tabbata fi sunna ga sunna min qaulin rasul daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi'li da aikin manzon Allah wa ikrari da tabbatar suwarsa wa amma al-ijma' ijma'i shi kuma faqad ajma'a al-muslimuna haqiqa muslimi sun yi ijma'i qabla zuhuri hadhihi ad-dawa'if al-mubtada'a gabanin bayyana waɗancan bangarori na bid'a da bakin sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina baka da mutum guda da zaka kawo wanda adda ra'ayin Allah Allah bai sama kaga ijma'i ne nasu kenan to daga baya gare su ne an ka samu kungiyoyin bid'a sun bayyana su ana cewa ba a cewa Allah na san ba a yi mai makani Allah na ko ina qabla zuhuri gabanin bayyana hadhihi dawaif al-mubtada'a waɗannan bangarori na bid'a ala anna Allah ta'ala musulmi sun hadu akan cewa Allah madaukakin sarki mustawin wanda ya daidaita ne ala arshi akan al'arshin sa fawqa khalqihi sama halittunsa qala shaykhul islam rahimahullah ibn taymiya Allah shi mai rahama ya ce laysa fi kalamillahi babu wani abu cikin maganar Allah wala rasuli ko ta manzo ne wala kalamin sahaba ko ko maganar sahabbai walattabi'i na lawan bi ihsanin ko ko maganar waɗanda na biyu sahabbai da kyautatawa babu wani abu ma ya dulla abin da ke nuni la nassan ko nassanci wala zahiran ko bayyane abin da ke nuni ala anna Allah ta'ala akan cewa Allah madaukaki laysa fawqa al'arshi bai sama al'arshi babu wani abu da za ka kawo daga maganar Allah ko maganar manzon Allah ko maganar waɗanda sahabbai ko waɗanda biyu sahabbai da kyautatawa baka da wata magana tasu da ke nuna Allah bai sama al'arshi wala fi sama'i ko ku Allah bai sama bal kullu kalamihim duk maganganun su muttafiqun wanda ya ittifaqi ne ala anna Allah akan cewa Allah fa kulli shay'in yana saman komi muna tare daga baya ne an ka samu masu ra'ayin ba a cewa haka nan wa ammal aqalu amma hankali fa inna na naqulu muna cewa kullu ahadin kowane mutum guda ya alama yana sanna annal uluwa cewa daukaka sifatu kamalin da a ce mutum ya daukaka da a ce mutum ya ya sauko kasa wanne ne yake kamala daukaka to Allah da kamala ake siffanta shi koko da kaskanta da kamala shikenan daukaka daukaka sifa ce ta kamala ta hida cewa da Allah bisa kace Allah na nan tare da mu muna tare to yace dalili na hankali shi ko kowane ɗaya da cikinmu yana sani cewa ɗaukaka siffa ce ta kamala waya za ka ni siffa ta kamala to in ɗaukaka ta zan siffa ta kamala fa innahu ya jibu to wajibi ne an ya kuna ita wannan siffar ta kasance sabitin lillahi tabbatatta ga Allah domin duk siffofin Allah siffofi ne na kamala muna tare la'anna Allah domin Allah muttasifin mai siffantuwa ne bi sifatil kamal da siffofi na kamala walidhalika naqulu saboda haka muke cewa imma an yakuna Allah ko dai Allah ya zamo fi a ala sama au fi asfali ko ko ƙasa ɗayan uku ko dai Allah ya zamo sama ko ya zamo ƙasa au fil mahadi ko ko ya zamo daura da mu uku kenan ko in dai mun yadda akwai Allah kuma duk kowa ne musulmi yadda akwai Allah ko to ko dai ya zai yana saman mu ko ko ya zai yana ƙasan mu ko ko ya zai yana daura da mu yana tare da mu da a ce Allah na ƙasa gare mu ko a ce Allah na daura da mu ko a ce yana saman mu wacce ce haka mala ce yana saman mu muna tare to fal asfal ƙasa wal mahazi da kuma daura da mu mumtani'u wannan duk abin da ya hannu ne ga Allah bayyawa mu ce Allah na ƙasan mu bayyawa mu ce Allah na daura da mu la'annal asfal domin ƙasa na ƙasun fi ma'ana na ƙasa ne duk abin da yake kasanka kana sama nai to ya nuna kashi shi daukaka wal muhadi shi ma abin da an daura da kai na kasun na kasa ne limu shabahatul makhluq domin kamancece ne ya da talakai wa mumathalatu da kuma tamkacece ne ya da shi falam yabqa don haka ba abin da ya rage illa lulu sai daukaka muna tare wa hadha wajhun akhar wannan wata fuska ce fi dalilil aqali ga dalili na hankali wa'ammal fidira amma ɗabi'a ta bil adama kuma fa inna na na ƙulu muna cewa ma min insanin ya ƙulu ba wani mutum da ke cewa ya rabbi ya ubangiji ya kira Allah illa waje da fi kalbi face ya samu cikin zuciyarsa da ruratan lalura bi ɗalibin ulu da neman ɗaukaka duk wanda ka kira sadda duk ce ya Allah me a cikin zuciyarka ka yadda da Allah ya hika ka yadda da Allah na iya taimaka ma shi yasa hakkire shi to wannan ɗaukaka ce ko daidai kuke ko ƙasa ɗaukaka ce muna tare to don duk wanda kai yadda da cewa irinka ne bai iya komi ko ma bai kai ka ba kana kira nai in matsala ta taso ma amma sanda duk ka shiga matsala ka kira ko da mutum ka kira ka san akwai rawar da ya ka iya taka wanda kai baka iya taka ta to ashe sanda duk ka kira Allah to cikin zuciyarka dole akwai itikadin cewa Allah ya hika don haka kenan ai muna tare ko to fatada baqatil adillatul khamsa don haka daluluwan can guda biyar da ke nuna daukakar Allah akan mu bayansa duk sun yi mudabaka ma'ana sun dace da juna daluluwa na qur'ani da daluluwa na sunna daluluwa na ijma'i daluluwa na hankali daluluwa na fidrar bil adama muna tare wa amma ulu wannan ɗaukaka kenan ga zati ɗaukakar zati to ɗaukakar siffofi wa amma ulu sifati amma ɗaukakar siffofi fa huwa mahallu ijma'in shi kan mahalli ne na ijma'i min kulli man yadina ga duk wanda ke yin addini aw ya tasamma bil islam ko ko yake kiran kansa musulmi shi wannan babu sabani siffofin Allah kowa ya yadda sun fi na bil'adama ba daidai suke da don haka shi uluwu sifati babu saɓani game uluwu zati nan ne an kai saɓani wasu na ganin ba a cewa Allah na sama sai dai a ce yana ko'ina ko a ce bai ko'ina bai ko muna tare to yace as-sadisatu wal 20 matsala ta 26 mun yau ta 25 bayan kuna tunuwa ithbatul azmati matsaloli game da mi game da ayatul kursi duk dai cikin fashin bakinta ne muke har yanzu yace ithbatul azamati lillahi tabbatar da girma ga Allah li qawlihi domin fada tai cikin ayatul kursi karshe yace wa huwal wa huwal aliyul azim kaga mun gama game da uluwullahi to sai azma kaga kiran kai ne al'azim yana nuna girman Allah qaulul muallif rahimahullah fadar mawallafin shi ibnu taymiya Allah shi mai rahama yace wala hadha yanzu yau mun kare fashin bakin ayatul kursi duka to sai falalatta yace wala hadha saboda haka kana man qara'a hadhihi al-aya ya kasance duk wanda ya karanta wannan aya ayatul kursi fi lailatin cikin dare lam yazal alaihi min Allah hafizun hafizun mai tsaro min Allah daga Allah lam yazal alaihi kaga yau karatu mu da ribas aka tahiya hafizun mai tsaro min Allah daga Allah lam yazal alaihi ba zai gushe ba gare shi Allah zai sanya mai mai tsaro wane ne mala'ika za a sanya mala'ika ya zo ya gadinsa wala ya karabuhu shaidanun ba wani shaidani shi yasa an ka zo da shi na kira karami ko babba ko shi iblis din ko cikin ɗayanai ba wani shaidani da ke iya kusanta ta hatta ya zuwa hayyawa ya gari in ka zo kwanci da ka karanta ta to kana da mai gadi da wurin Allah muna tare to a sharhu sharhin wannan magana ta ibnu taymiya yace haza ɗarafin min hadithin wannan magana ta ibnu taymiya wani bangare ne na wani hadisi rawahul bukhari wanda imam al-bukhari ya ruwaito shi an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu fi qissati istihfazin nabiy sallallahu alaihi wasallama ya ga kissar tsaron da annabi ya bashi abu hurairah Allah sadaka akan dukiyar sadaka dukiyar zakatul fitri bayan an tara dukiyar zakatul gafin a raba an sa cikin daki annabi ya sa kwadoyin ruhi ya ba abu huraira makulli ya ce ya tsare gobe ko da abu huraira buɗe daki sai ga alama an ɗiba ya yi mamaki ga daki kulli ba inda an ka buɗe amma an ɗiba gobe ya koma buɗe ya koma ganin an koma ɗiba ya ce ya kone na sai na kama shi sai ya fake yana nan sai ga wata halitta ta taho kafafu irin na kare dagi irin na kare halitta dai ga ta nan sai ya shiga ya ɗebo sai ya ce mutum na ko aljani ce aljani na to haka annabi ka bani tsaron abu ka zo ka ɗiba ya ce to wala iyali sun kai maiwa talaka nake ɗaya na ni haka yama amma don Allah ka yi hankuri ban koma dawowa na alkawarin ban dawowa yana zuwa sai annabi ya ce a kun kai da barawon ka je ya ce ga ya ce ƙarya kai zai dawo bura ya ce annabi na cewa zai da san zai dawo sai na koma na tsare shi sai ga shi ko ya dawo ni koma kan mai ni ce ba ka ce baka da yace don Allah ka yi hankuri na yi alkawari yanzu ban koma dawowa gobe da sai yana zuwa annabi ya ce kun kai da barawon ka jiya yace yace ƙarya kai zai dawo ya koma to da ya kan mai na uku yace yau kam in ka yi dubarar ji tsuntsuwa yau sai na kai ka inda manzon Allah yace dibo tsaya sai ya sai ya daure shi Abu Hurairah sai ya daure aljani amma kuna nan kuna tsoron aljani aljani ya yi kokowa da sayi da na umar umar ya mai kaye uku ga na uku ya taushe shi ya gadwagi ya ce haka kuke ya ce aini ina da damu da bisa ga sauran yan uwana amma kuna kuna tsoron aljani an kace mutum aljani gare ko wuri kaza akwai aljani an takkata kada aljanin mi kaji kuma raggaye ne ba abinda aljani bai so kamar bugu da kago da bugu ne shikenan kun bata to kaji su hito ga hili in suna da zuciya to to shi ne sai ya daure shi tam ya ce hakwance ni zan sanar da kai wani abu wanda Allah zai amfana ya ce menene ya ce kwance ni sai ya kwance shi ya ce inda dukkan zo kwance ya karanta ayatul kursi ba wani aljin ka yan kusa gare ka kuma da yau ban dawowa ya zo gobe annabi ya ce kun kai da baranga ya ce kaji kaji ya ce sadaka ka huwa ka dubin ya faɗi gaskiya ayatul kursi tsari ce amma dai makareci ne daga shi ya nuna makaryata ne to tun da makaryata ne shi ya nuna duk abinda sun kawai karya ce a'a annabi ya haɗa muna ya ce hawan juna suka yi ta sama su yau sata ji kafin a aiko annabi amma da bakin asar da an ka aiko annabi to duk wanda ya hau juna sai a sa yula a jeho su wasu su karire wasu su mutu wasu su zangura mu su shige cikin ramu da kogunan ice shi yasa an ka hana hitsari cikin rami wani gurma aljani na nan cikin rami kai mai hitsari ya rike ma kafa ku zandai mm da sauransu to shine sai sai annabi ya ce in sun ka hau juna sai su tai su dan sa to to ka hin ajeho su sai su satu kalma guda abinda an kashe rayi sama wanga ya jeho mu wanga wanga ya jeho mu wanga har kawo ga na karshe shi kuma duk inda ka gabo ka hulɗa yake yi da aljannu su kuma aljannu ba su amince ma sai sun sa ma sharuɗa waɗanda yake sakin layi ne eh to to in ka saki layi sai su zan kai to sai abincin da sun ka sato sama in sun ka sato gaskiya guda sai su hada da ƙarya 99 sai su hada ma magana 100 cikin magana 100 da boka zai faɗi guda ɗaya a gaskiya 99 da ƙarya ce duk wanda ya zan cikin maganganu ne 199 ƙarya guda gaskiya mi suna nai makaryaci amma ba shi ya nuna duk ɗarin ƙarya ba ne shi yasa ba a dogara ga maganarsu shi yasa malamai masu ruqiyya ayi magana da aljannu wasu musanta ayi magana da aljannu amma musu ɗaya na sun kai gashi nan waƙiyya ne yana faruwa ana magana da su a fara ruqiyya irin wagada ta wa'ulqiyar saharatu sajidi Najeriya ni na fara yanta kun san da haka nan ni na fara ruqiyya wagada da aka yanzu wata yariya nan ji layin dinga wata rana ga damana nayo sallar isha'i masallacin su malla Ilyasu Gumi nan ina jin ko G2 ko G1 kahin da gidan Bello Ilyasu ina jin shi a G4 ko madalla to ko G1 ko G2 nan gidansa yake da wani mutumin zamfara ce yarinya ce karama haka to ko niyo sallah ga hadari yana batun tasowa sai ni iskan ma an taru tana ta birkida haka tana ta birkida ta ta ta da kwanci tana birkida katta an kasa sun ka dahe ta sai ta tashi da su sai gani na yaso ni ko sannan ina rike da ruqiya amma ban taba gwada ta ba in ce mina na an kace ai jinnu na gare ta an yi tabe dan magani sai ni ce mu ubanta to gobe ka shirya zan tafi in gwada nawa yace to Allah ya kai mu na rai ce nan falon ka yan akwai hotuna ko wasu abubuwa duk a cire yace ta yare gaba taba zuwa firamare ba nake da malla Ilyasu na bashi tahsinat ita an ruke farkon da mun ka fara yi na ba ta ce gobe in kai sallar subahin ga abubuwan da nika sun ka karanta gobe zan taho sai mai ruqiya ce ta sai mun kawo da ni da malla Ilyas da uban yarinyar ga ni yi karatu sai aljini ya bayyana ba inda yayi indiyanci sai ni mai turanci sai ɗaya ɗauka sai muka kama turanci to sai ubanta ya yaushe yarinya ta ji turanci tunda bai taba sani ya sa ta makaranta ba don haka dawa aka magana ta aljini ba ta yi turanci mun kai turanci da ita ya faɗi asalin yadda ya shige ta shi uban ya rabu da uwar yarinyar tana wani ƙauyen can zamfar tana aure uwar wata rana sai yarinyar ta ta inda take to nan gidan da uwar ka aure akwai murna na aljannu suke saboda kurca ta ta karkashin murna ga ta yi hitsari to daga hitsarin nan sai an ka cire mata dan kwali an ka buge ta to da bakin nan an ka ɗauko ta da bakin sannan rashin layi ya same ta kuma hayo ba a ga ɗan kwalin ba kuma haka aljanna ya haɗin haɗa ba uban ya ce haka yake to to shi an riƙi ya farkon da mun kawara yi da ɗan kama kullum in zo in yi mata in zo in yi mata yana ba da saƙo cikin kwana sai ya ce mata a faɗa min ba ni ko abubakar gun bai iya raba su haka dai sai da kuma allah ya taimaka ni raba su yarinyar ta samu lafiya to ita an riƙi ya farkon da an kawara yi su mallan iliya su mallan alhassan gumi su yahaya gidada duk ni koya musu umar zomawa koya musu da bai sai na sonci jiki na ni kan si da tare ya ce kullu kada da da kan matan mutane an ce ai aralla to kai aralla ka da haka mace aralla ka ta kare kika sai da sa don haka sai an ka samu da malla alhassan gumi limamin daru da da malla iliyasu sannan ba da rasan nan bai taho shi ya gaba ma to inda don an ka to sai in tura su inda guda ni ka sai ni jayi ni karai da shi sun ka ci gaba da yi to mu tafi to ina yake yace wannan bangare ne daga wani hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito an Abi Hurairah radiyallahu an daga Abu Hurairah fi qissati game da qissar istihfazin nabi tsaron da annabi ya ba su a iyahu ga shi Abu Hurairah tsaron da annabi ya ba Abu Hurairah Allah sadaka akan dukiyar sadaqatul fitri wa akhadha ash-shaytanu min hada kuma dibar da shaytan yayi daga dukiyar shaytan yazo cikin dare ya diba wa qauluhu la abi huraira da maganar da shedan yayi ga abu huraira ashe ana magana da su kuma ana iya ganin su kuma cikin siffar su ma ba tare da sun canza su duk babu abin da ka faru don an gane a ce kwanga aljani bai kwana wacce haka nan idza yace mai da kuma maganar da da shedan yayi ga Abu Huraira yace ma Abu idza awaita ila firashika in ka tare zuwa ga shimfidarka zaka kwanci da daddare kenan faqara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta taqtimal aya har sai ka kai karshen ayat fa innaka lalle kai lan yazala alayka min Allah hafizun hafizun mai tsaro lan yazala ba zai gushe ba alayka gare ka min Allah da wurin Allah Allah zai sa mala'ika kuma kaga mala'ika ya mai gadi tunda mai gadi mutum guda da gora sai ga mota wajen amdurobas talatin kowa da yake 40 sai mi zai musu illa ya lahi tunda ya san ba shi an ka zo bida ba to ka gani amma mala'ika in sun kai su nawa mala'ika na karya musu waya kaga ayatul kursi ta mai gadi to mai tsaro ba zai gushe ba gare ka ko wallahi karabuka shaydanun ba wani shaydani da ke iya kusanta ka hatta tuzbe haka waye gari don haka a karanta ayatul kursi fa akhbara abu hurairah radiyallahu anhu annabiyya bidhalika abu hurairah yabba annabi labari game da haka abinda shaydan yace fa qala annabi yace innahu sadaqaka lalle ya faɗa ma gaskiya tabbas ayatul kursi tsari ce daga aljannu wa huwa kadhuba amma kuma shi mai yawan ƙarya ne sai yazo da shi Allah wazna fa'ul kadhub wanda yake siga ce ta mubalaga mai yawan ƙarya kathirul kadhibi to tunda ba suna da yawan ƙarya kaga ba a dogara ga maganarsu don haka in za a ruqiya kada a yi inda wani ka ji don gudun kada shi aljanna ya hadu mata yana yana suna haddasa hitina ana iya mace ruqiya sai ta ce kishiyarta na izo su ko uwa kishiyarta ko wani dangin kishiyarta kaga hituna ta samu madalla to amma in daga kai mai ruqiya kila sai mijinta sai ita to kaga na ana iya sai ka ce ma mijinta don Allah ga magana a battan saboda ba a dogara ga maganar su suna kare kaga ana iya controlling ɗinta bisa ga in wasu sun jiya ko da aka ahama ko kayan a ƙara ruqiya ma kila maganar ta kai waje kaga sai a haddasa hituna madalla sauransu wannan hadisi hadisi ne sahihi kaga ya ce imam al-bukhari ya fitar da shi to ne ya kamata mu tsaya madalla wa alaikumus salam